من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na litinin biyu ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan Tafas a shekara ta 2025 miladiya a wannan karatu namu na littafin al-aqidatu tahawiyya daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Batirawa a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na bakwai darasinmu na ƙarshe mun tike da matashiya ta goma sha biyar faɗin al'imam abu ja'far ɗahawi alwarra Allah ji kansa da rahama da ya ce ba'ikun bila mashaffa da aka za mu tashi matashiya ta goma sha shida ƙauluhu imam ɗahawi ya ce ko shek fauzan ya ce ƙauluhu da imam ɗahawi ya ce ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah bai gushe ba da sifofinsa dawwamamme tun kafin yayi halitta ma'ana duk wata sifa da aka ce maka sifar Allah ce to daman tuntun yana da abarsa yadda Allah bai da farko haka sifofinsa ma ba su da farko an gane wannan bayani zai gabato a nan gaba amma a takaice mu fahimci cewa da sifa da mai sifa abu ɗaya ne idan sifa fararriya ce idan mai sifa fararre ne to ita ma sifar ta zama mai fararriya yanzu misali mu ɗauki ɗan adam ɗan adam fararre ne da babu shi aka yi shi to duk wata sifa tasa ita ma da babu ita daga baya ne aka same ta domin da sifa da mai sifa abu ɗaya ne to Allah ku subhanahu wata'ala azali ne ma'ana bai da farko to haka duk sifofinsa ma ba su da farko haka Allah bai da ƙarshe haka duk sifofinsa ba za su yi ƙarshe ba dan adam yana da farko sifofinsa suna da farko yana da ƙarshe sifofinsa suna da me ƙarshe domin da an ce an neme shi an rasa to sifofin sun yi me su ma sun kare sun tafi mu kula da wannan akwai malaman falsafa waɗanda suke cewa idan kun ce sifofin Allah yadda yake bai da farko haka ba su da farko to ya zama mara farko ba ɗaya ba ne to kaga anan gwaranci suka yi don su abinda suka ɗauka sifa daban mai sifar daban to idan an ce sifa daban mai sifar daban kaga mai sifar tun da bai da farko Allah kenan ita ma sifar ba ta da farko kaga ita ma kuma ba tamfara take da zatin Allah ba sun ɗauke ta a matsayin wani abu daban to kaga kenan marasa farkon ba ɗaya ba ne su a wajensu to amma a wajen ahlus sunna wal jama'a yadda Allah bai da farko haka sifofinsa ba su da farko kuma sifofi da mai sifa abu ɗaya ne ba wai sifofi daban mai sifar daban ba ina fata an gane shi yasa ba yadda za a yi mutum ya san Allah ya fahimci addini ya fahimci tauhidi in ba a tafarkin ahlus sunna wal jama'a ba in ba ta hanyar sallama wa nassi ba in ka ce za ka yi amfani ne da molanka da kwakwalwa irin ta ɗan adam to kwakwalwa za ta rinka wasa da kai domin kwakwalwa kamar yadda muka sani ta ɗan adam ce tana da iyaka an gane ko kwakwalwan nan geji geji ce mu ɗauka cewa Allah ya yi ɗan adam ya sanya malejin kwakwalansu ya zama ɗari to amma ba dukansu ne daidai ba ai wani kwakwalwarsa malejinta bai wuce ne ashirin ba a cikin ɗari kaga tamanin ba ta iya cika shi akwai tazara wani kuma za ka samu malejin kwakwalwarsa yana kaiwa hamsin kaga shi ma saura hamsin wani ya kai sittin wani ya kai saba'in amma dai ba za ka samu wanda ya kai ɗari bisa ɗari ba domin ɗan adam tara yake bai cika goma ba mutum naƙisi ne yana da tawaya to sai ka lura idan a ce da kwakwalwa za a yi amfani abin da fa mai kwakwalwa maleji talatin ya gano mai kwakwalwa maleji ashirin ba zai gano ba saboda an wuce lissafinsa abin da mai kwakwalwa maleji tamanin ya gano mai kwakwalwa maleji hamsin sittin saba'in ba zai gano ba saboda an wuce mai lissafinsa shi yasa idan ka zo ka kalli mutane za ka ga tunaninsu da hangen nesansu daban-daban shi yasa bahaushe ma yake da karin magana yake abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsani ba zai hango shi ba abin da yau kana yaro baka gano shi ba gobe idan ka girma ita ma kwakwalwar girma take tunanin daɗa karuwa yake to sai kaga gobe ka gano to ashe ka ga da wannan ba za a gano Allah ba hanya kat da mutum zai gano Allah ita ce hanyar nassi wace ita hanyar nassi ita ce take daidaita kwakwalen mutane su tafi bai ɗaya abin da ka yarda da shi a matsayinka na wanda malejin kwakwalwa ka ya kai tamanin haka wanda malejin kwakwalwarsa yake 60 70 20 duk zai gano saboda nassi guda ɗaya kuka yi amfani da shi amma in gudun malejin kwakwalwa ne to na wani zai tsare na wani kai za a samu ma wanda malejin kwakwalwarsa zai iya nuna masa shi ba Allah kwata kwata da yadda ba ko babu akwai a cikin mutane wanda su malejin kwakwalwarsu da iya hangen nesan su suna ganin ma ba zai yi a ce akwai Allah ba an gane ko da haka dai hanyar da ake bi a fahimci gaskiya a fahimci nassi a fahimci Allah shine hanya ta bin abin da Allah ya ce da bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma bisa ga fahimtar magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya musu shaida su ne shiryayyun bayi wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anitu walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون دوا أكي صحابي دوما أنتي أن فيكم رسول الله تكيونكو أفاي من ذا الله سوى أيوان دا تكيونسو أفاي من ذا الله صحابي ba tabi'ai ba ba tabi'u tabi'ina ba ba mu ba ayo mu yau ba annaba a cikin mu amma su Allah yake ku sani fa a cikin ku akwai annabi law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri inda annabi zai rinka biye muku cikin komai na al'amari wannan ya ce da ma ai kaza wannan ya ce ni ina ganin kaza wannan ya kawo shawara kaza to da annabi zai biye wa kowa la'anitin da kun shiga wahala amma shi annabi ba zai biye muku ba abin da yake biye wa shine abin da Allah yake da shi walakin Allah sai dai ku sani duk da haka shi Allah habbaba ilaikumul iman ya sanya muku san imani su suwa sahabbai duk da awar imanin ka a yau baka kai su ba wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya muku kwalliyar imani a zukatanku wa karraha ilaykum al-kufr Allah ya sa muku kyamar kafirci wal fusuqa kyamar fasikanci wal isyan kyamar ayyukan sako dan Allah ya ce ulaika to kun ga waɗannan masu wannan kamanni umur rashiduna sune shiryayyu Imam al-Qurtubi yace kalmar rashiduna daga ar-rashada rashada shine a larabci dutse ya shiga ƙasa shigar da ba a isa a tumbuke shi ba ma'ana sahabban annabi sun wa imani da musulunci shigar sojan badakare ba fata mutuka raba takalmin kaza wai kai tunanin cewa sahabban nan za su bar musulunci za su yi ridda a wannan ita ce kalmar rashidun daga ar-rashadatu shine kamawar dutse a cikin ƙasa kuma musamman hudun farkon nan kulafa'ur rashidun wanda dukkanin sahabbai rashiduna ne amma wayancan hudun sun fi kowa fice a wannan fagen shine annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyun min ba'di addu alaiha bin nawajid har zuwa karshe abubakar na farko umar na biyu usman na uku ali na hudu radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in to da ka mu fahimci wannan ka'idar yadda Allah yake bai da farko haka duk wata sifa da ta tabbata ga Allah to ita ma ba ta da farko yadda Allah bai da ƙarshe haka duk wata sifa da ta tabbata ga Allah ba ta da ƙarshe domin da sifa da mai sifa abu ɗaya ne ba a rabawa kamar yadda Bahaushe yake ba a raba hanta da jini Sheikh Fauzan yace taqaddama qaulul musannifi maganar Imam Tahawi ta gabata da yace qadimun bilaftida Allah kadimi ne ma'ana marashin farko bilabtida bayi da farko bayi da farau fa huwa subhanahu wata'ala da haka shine girma da buwaya laisa qablahu shay'un ba wani abu kafin sa an gane ko ba wani abu da ya gabaci Allah Allah shi ya gabaci kowa wa ma'ana zalika abinda ake nufi da haka in an faɗa annahu muttasifun bi sifatil kamal shi Allah ya sifantu da dukkanin sifofi na kamala duk wani abu da sunansa kamala a haƙƙin Allah to wannan ya tabbata gare shi mu lura da kyau akwai abin da yake kamala a haƙƙin ɗan adam amma a haƙƙin Allah na ƙasu ne ko mu ijunanmu wani abin za ka ga in ka jingina wa wani kamala ne amma in ka jingina wa wani fa tawaya ce to ballantana kuma Allah Allah madaukakin sarki duk sifarsa kamala ce kuma ba duk sifar da take kamala ga bayi ake jinginawa Allah ba yanzu dan adam idan aka ce bai da da naqasu ne ko kamala naqasu ne rashin haihuwa ga da namiji ko ƴa mace naqasu ne shi yasa zaka ga idan mutum bai haihu ba kuma ya kai munzalin ya haihu kuma yana da aure to hankalinsa baya kwantawa ko annabi ne annabi zakariya hankalinsa yayi ta tashi duk da annabta da yake da ita amma da ya rasa da hankalinsa bai kwanta ba saboda bai samu kamala irin ta dan adam ba ta wannan fuska annabi ibrahim ya samu jinkirin haihuwa shi ma bai samu natsuwa ba har sai da ya samu haihuwa kenan haihuwa kamala ce gawa dan adam to amma ga Allah fa tawaya ce shi yasa zaka ga cikin sifofin da Allah yake yawan korewa kansa a Qur'ani haihuwa haihuwa anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da da alhalin bai da mata wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm wa kabbirhu takbira ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadhibun wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kaga haihuwa a sifa ta ɗan adam kamala ce amma a sifa ta Allah na ƙasu ne ina fatan gane haka nan yanzu ɗan adam da za a ce baya bacci lafiya ce a ce ga wani kwana biyu bai bacci ba ai ta kai shi asibiti nan da nan ma za a ce a kai shi da wani kila kwakwalwar ta samu matsala ai ta dirka masa ƙwayoyin da sai yayi bacci saboda bacci a haƙƙin ɗan adam ne kamala ce da ɗan adam ya zama baya bacci kamalarsa ta samu matsala lafiyarsa ta samu matsala sai an je an nemi magani to amma shi ku Allah baya bacci jingina wa Allah bacci tawaya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw gangadi ma ba yi ballantana ya bacci kuma kamala kenan a haƙƙin Allah to da haka karka dauka dukan sifar da ta zamo kamala a wajenka a hankali irin naka kenan za ka ɗauke ta ka jingina wa Allah ba a haka shi Allah ba a jingina masa sifa sai in shi ya jingina wa kansa don ba wanda ya kai shi sanin kansa da kansa an gane ko ba a jingina wa Allah sifa sai wacce annabinsa ya jingina masa domin cikin bayin Allah kuma ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah Daka in Allah ya ce yana da kaza ko ba magana sai a sallama in manzo Allah yace ubangijinmu yana da kaza to magana ta kare shine Allah yace kul a antum a'lamu amilla ko kuka fi sani ko Allah ya fi sani dama zaka sha mamaki wani lokaci sai Allah yace yana da kaza sai kuma mutane su tsaya suna ja Allah yace yana da hannu sai su ce wai yana da kudura kudura daban hannu daban cewa yana da hannu baya nuna ya kamantu da bayi domin kalmar hannu suna ce ya danganta da abin da aka jinginawa idan aka ce hannun Allah to ai ba irin na kowa ba saboda shi Allah ba kamar kowa bane laisa ka mislihi shay ko ijunan mu ɗan adam aka ce wani yana da hannu baya nuna hannunsa irin na wani ne kamar da mun sha buga misali a Hausa akwai hannun buri hannun buri irin na mutum ne akwai hannun tukunya akwai hannun turmi ko ba haka ba akwai hannun kofi to shin hannun kofi irin na mutum ne amma a Hausa me yake ce masa hannun kofi akwai kafar tukunya kafar turmi ko ba haka ba ko kuma daidai take da kafar mutum haka tarayya a cikin lafazi baya nuna tarayya a cikin haƙiƙanin abin da lafazin ya kunsa to mu kiyaye wannan fa sifatuhu dan haka sifofin Allah baki ɗayan su takunu azalan wa abadan tuntuna akwai su kuma har abada za su kasance ba za su kare ba idan aka ce abu azali wanda bai da farko abadi wanda bai da ƙarshe an gane ko fakama annahu awwalun bila bidaya kamar yadda Allah yake na farkon da bayi da farau fakazalika sifatuhu to haka nan sifofinsa su ma fa innaha takunu tabi'atan lahu subhanahu wa ta'ala domin sifofinsa dukkaninsu suna bibiya ne gare shi mai girma da buwaya fa hiya awwaliyatun bi awwaliyati Allah daka sifofin Allah suna da farko irin farkon Allah ma'ana farkon da bayi da farau subhanahu wata'ala falam yakun awwalan bila sifatin dan haka Allah bai kasance a da bayi da sifofi ba yadda yake cincin talatale haka sifofinsa suke daka kuma hadathat lahu sifatu ballantana a ce daga baya ne sifofin suka samu gare shi ba da zalika bayan samuwarsa kama ya kuluhu ahlul dalali kama yadda waɗansu batattu suke faɗa allazina yaquluna waɗanda suke cewa lam takul lahu sifatun fil azali Allah bai da sifofi a da can, thumma kanat lahu sifatun daga baya ne sifofin suka samu, wai li Allah ya lazama ala zalika ta'addudul aliha, su suna ganin in an ce Allah yana da sifofi tintini, to kenan da ɗaɗɗun ba ɗaya ba ne, kenan Ubangijai da yawa, su a wajensu alkhalku halitta ba sifa ce ta Allah ba, to wai daban take. shi kuma Allah ɗin alkhaliku ba shi ne mahalici ba, to shi kuma daban yake, sun bambance tsakanin sifa da mai sifa. An gane ko? To da haka su a wajensu idan aka ce mai sifa daban sifa daban, kuma mai sifar da ɗaɗɗe ne ita ma sifar da ɗaɗɗiya ce, to kenan da ɗaɗɗin suna da yawa. Mai sifar bai da farko ita ma sifar bai da ba ta da farko, to kenan marasa farkon suna da yawa. A'a, da sifa da mai sifa abu ɗaya ne. Da haka idan aka ce halitta irin ta Allah, to da daddiya ce yadda Allah yake da daddi sifa ce tasa domin kamar yadda zamu ji a bayani nan gaba insha Allah Allah ba sai da yayi halitta sannan ya zama mai halitta ba tun kan yayi halitta yana halitta ku gane bambancin sifar Allah da aikin Allah sifar Allah da daddiya ce aikin Allah sifa ce tasa sifar ba ta da farko amma shi aikin yakan sabunta tun kan yayi halitta mahalicci ne amma kuma daga baya ya zo ya ne halitta ita halittar tana sabuntuwa amma sifar kasantuwarsa mai halitta ba ta da farko ina fatan fahimci wannan abu ne mai saukin ka fahimta da hankalinka kama ya tsumu ne yace kamar yadda suke riyawa au ta'addudul qudama ko suna ganin idan an ce haka wai da daddun suna da yawa ba ɗaya bane ba idan an ce sifar Allah kadimiya ce shi ma Allah kadimi ne to kenan kadimai ba ɗaya ba ne suna da yawa idan an ce kadimi abin da ba yi da farko za ku ji ƙur'ani ma bahaushe yana ce da shi kadimi littafin Allah ko ko kadimi zancen Allah domin ƙur'ani sifar Allah ce duk sifar Allah kadimiya ce wa takunu al-asma'u was-sifatu sharikatan lillahi fi awwaliyati su wai a tunanin su kenan da sifofin Allah da sunayensa sun zama kishiyoyin Allah wajen samuwarsa cincin talatale wanda kuma ba haka bane fa naqulu shek fauzan yace mu ko muna ce da su ya subhanallah kaito abin mamaki sarki ya tabbata ga Allah hadha yalzamu alayhi ay yakuna Allah naqisan ta'ala Allah to idan ku aka ce za a yi irin wannan lissafi na wayannan batattun mutane to ai kenan kamar suna jingina wa Allah na kasa tawaya kenan domin yanzu idan ka ce Allah akwai shi cincin talatale bai da farko amma kuma sifofinsa ba sa nan ba ya zama tawayayye domin daga cikin sifofin nasa akwai kudura iko to yanzu idan ka cire masa kudura ya zama me mara iko in ka ce bayi da iko ya zama me kenan mara iko to mara iko kammalalle ne ko tawayayye ne tawayayye ne shi ko Allah bai taba zama da tawaya ba kamili ne kammalalle tun fil azal da haka ba za ka raba Allah da sifofinsa ba kuma hada Allah da sifofinsa baya nuna bambanci tsakanin shi Allah din da sifofinsa yadda yake dawwamanne azali haka sifofinsa suke dawwamammu azaliyai kuma da sifar da shi ne sifar duk abu ɗaya ne da haka yace idan mun biye musu akan wannan mummunan magana da suka faɗa lazumin zancen koda ba su fito sun furta shi da baki ba amma yadda lissafin zai kaya to kamar sun nuna Allah ya taɓa kasancewa da tawaya fi fatratin a wani lokaci thumma hadathat lahu sifatu sai kuma daga baya sifofi suka faru gare shi wa kamula biha daga baya ya samu kamala wanda kuma ba haka bane subhanahu wataala to anan ne zaka gane bambancin Allah da dan adam ta fuskar sifofin ma shi dan adam yana iya kasancewa naqisi ba yi da sifofi daga baya sifofin suke zuwa yanzu misali lokacin da aka haifi dukkan wani ɗan adam da ka sani an haife shi jahili wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a jahili aka halitta kowa baka sani ba to lokacin da kake farkon halitta kana jahili tawayayye ne ko kamalalle ne tawayayye ne amma daga baya zaka zo ka girma a sa ka a makaranta kai karatu kai ilimi lokacin da kai ilimi ka zama me kammalalle ka samu kamala ta ilimi irin ta dan adam to kaga a tarihin ka kai da ka taba zama tawayayye daga baya ka zo ka zama me kammalalle to shi Allah ba haka bane shi Allah subhanahu wataala tun fil azal kammalalle ne idan aka ce za a yi wancan lissafin na wa'ancan mutane cewa da Allah bai da sifofi daga baya ya samu to kamar da tawaye ne daga baya ya samu ne kamala ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira an fahimci wannan wala yalzamu qidamu sifati qidamul arbabi cewa sifofin Allah da daddu ne baya nuna ubangijai suna da yawa kuma kadimai ne ba haka ake nufi ba an gane ko sai ce li anna sifat domin su sifofi laysa shay'an ghayr al mawsufi ba wani abu bane koma bayan shi ne sifa fil kharij a waje mana a fili da ilimin Allah da Allah duk abu ɗaya ne an gane ko da kudurar Allah da Allah duk abu ɗaya ce ba bambanci da rayuwar Allah da Allah duk abu ɗaya ne da ikon Allah da Allah duk abu ɗaya ne shi yasa zaka ga a rantsuwa da wanda yace na rantse da Allah da wanda yace na rantse da kudurar Allah duk abu ɗaya suka yi al-qudratu wal qadiru shay'un wahid لأن الصفة والموصوف شيء واحد an gane ko daka innama hiya ma'anin su sifofi wasu ma'anoni ne qa'imatun bil mawsufi tattare da me su laysat shay'an mustaqillan sifa ba wata aba ce daban mai cin gashin kanta ba anil mawsufi wacce take rabe da shi mai sifa fa idza qulta masalan a misali idan kace fulanun sami'un basirun alimun faqihun lugawiyyun nahawiyyun fulanun wane sami'un mai ji ne basirun mai gani ne alimun masani ne faqihun masanin fiqh ne lugawiyyun masanin luga ne nahawiyyun masanin nahawu ne yanzu abu nawa ka faɗa anan kaga ka ce fulanin ɗaya ka ce sami'un biyu ka ce basirun uku ka ce alimun hudu ka ce faqihun biyar ka ce lugawiyyun shida ka ce nahawiyyun bakwai abu nawa ka faɗa amma jin nawa ne ɗaya ne domin ji sifa ce yanzu kamar kai ne ka ce tanko dogo fari mai fara'a yanzu abu nawa ka faɗa a lafazi abu hudu ka faɗa amma menene ɗaya ne duk tanko kake sifantawa dogo shine dai tanko fari shine dai tanko mai murmushi shine dai tanko to da haka wannan shine yadda zantan yake amma a gwarancin wasu wai ka ce tanko dogo fari ne mai fara'a to wai tanko daban dogo daban fari daban fara'a daban haba ai tanko ne da ka ganshi zaka ga farin da ka ganshi zaka ga tsayin da ka ganshi in yi murmushin zaka ga murmushin kaga duk abu ɗaya kake gani ina fata an gane fa hal ma'ana hadha shaykh Fauzan yace shin ma'anar wannan magana annal insana sara adadan min al ashkhas wannan mutumin da aka sifanta ya zama daban-daban kenan ba daban-daban bane ba fala yalzamu min ta'addudi sifati ta'addudul mawsufi dan haka in sifofi suna da yawa baya nuna mai sifofin shi ma yana da yawa sifofi suna iya zama da yawa amma mai sifar fa ɗaya ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baga misali ya ce sabbi suma rabbikal a'ala kaga a'ala sifa ɗaya ce mausufin shi ne rabbika ka tsarkace sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka to kalmar al'a'ala ɗin nan sifa ce ta rabbu rabbika sai sake cewa allazi khalaqa fasawa wanda ya halitta ya daidaita kaga wata sifar wallazi qaddara fahada wanda ya kaddara abubuwa ya shirya su wallazi akhrajal mar'a wanda ya fitar da tsirrai daga ƙasa faj'alahu busa'an ahwa ya maida su karmami wanda iska take diba shin wannan daban-daban ne ko abu ɗaya ne allazi khalaqa fasawwa shine dai rabbika allazi qaddara fahada shine dai rabbika allazi akhrajal mar'a shine dai rabbika faj'alahu busa'an ahwa shine dai rabbika تعددت الصفات والموصوف واحد لذلك الشيخ فوزان يكي تشوى فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف dan sifofi sun kidaddu sun kidanyu to baya nuna mai sifar shi ma kidanyayye ne ma'ana ya kidanya da yawa kama ya quluhu ashabud dalali kama yadda batattu suke fada fallahu subhanahu wa ta'ala dan haka Allah mai girma da buwaya laysa li sifatihi bidaya sifofinsa ba su da farko kama annahu laysa li zatihi bidaya kamar yadda zatin zatinsa ba yi da farko fayusafu da haka shi Allah fa Yusufa ana sifanta shi bi annahu al-khaliq cewa shine mahalicci da'iman wa abadan tuntun talatali kuma har abada haka zai ci gaba da kasancewa ma'ana tun kan yi halitta sunansa khaliq bayan yi halitta ma sunansa khaliq ba sai da ya halitta sannan ya zama khaliq ba in fa ka dauka cewa sai da ya halitta ya zama khaliq to ka nuna ada da baya halitta ba khaliq bane kenan ada yana da tawaya sai da ya fara halitta sannan ya samu sunan khaliku da sifar khaliku sannan ya samu kamala wal iyazu billah Allah ba zai ya kasance haka ba subhanahu wata'ala wa amma af'aluhu subhanahu amma ayyukansa kuwa madaukakin sarki fa hiya qadimatun naw'i su tuntuna akwai su a nau'i hadisatul ahadi amma kuma sukan faru lokaci bayan lokaci a ce daman kana yi kuma yanzu ka zo ka yi mu gane abubuwa ne guda biyu amma asalinsu ɗaya ne. Allah subhanahu wa ta'ala mai halitta ne, cewa yana halitta, wannan cinkan ya halitta sifarsa ce, kuma daga baya sai ya zo ya halitta, yau daman sifarsa ce, ba sai da ya halitta ya samu sunan mai halitta ba, kafin ya halitta mai halitta ne, ya yi halittar ne don ya tabbatar maka da abin da yake da shi tuntuni na sifar mai halitta. To don haka sifar ita ba ta da farko, amma aikin yana ne yana da farko yanzu dan adam halitta Allah ne yana da farko ko bai da shi yana da farko daka halittar dan adam tana da farko amma sifar Allah ta mai halitta ita ba ta da farko azurtawa sifa ce ta Allah ba ta da farko amma wane yayi kudi shekara kaza kuma Allah ya azurta shi to wannan yana da farko dan haka sifofin Allah ba su da farko ayyukan Allah ba su da farko amma samuwarsu yana da farko, yinsu yana da farko, Allah ya yi wane yana da farko, Allah ya azurtawa ne yana da farko, amma kasantuwar Allah mai azurtawa mai halitta wannan bai da farko. Na fatan fahimci wannan. Fallahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun qabla an yastura minhu al-kalam dan haka Allah bai girma da buwaya mai magana ne tun kan yayi maganar. tun Allah bai yi magana ba daman shi ɗin mai magana ne. To, amma yin maganar kuma sifa ce fi'iliya, ikhtiyariya. Allah ya yi magana sifarsa ce ta aiki kuma sai ya ga dama, amma sifarsa ce ta zati daman yana magana, subhanahu wa ta'ala. Allah yana magana ya yi da annabi Musa. Tun kan yi da annabi Musa daman shi mai magana ne, wa annahu mutakallim, Allah mai magana ne subhanahu wa ta'ala. amma da ya so ya magana da annabi Musa kuma sai ya magana wa kallama Allah Musa takalima da haka kasantuwarsa mai magana wannan ba sifa ce farariya ba amma yin maganar da ya da annabi Musa wannan kuma yana da farko a tarihi an san lokacin da haka ya faru da haka tun kafin yayi magana daman yana magana wa khaliqun qabla an yasdura minhu al-khalqu kuma Allah mai halitta ne tun kan yayi halitta wa an wa amma annahu yatakallamu wa yakhluqu amma cewar Allah yana magana yana halitta fa hadhihi af'alun waɗannan ayyuka ne mutajaddidatun sukan sabuntu lokaci bayan lokaci yanzu nan ana yin haihuwa Allah yayi halitta amma tun kan ai haihuwar fa dama mai halitta ne subhanahu wata'ala an gane ko to wa haka za haka za ka yi ta buga misali da haka za ka gano sifatun fi'liya da sifatun zatiya sifofi na zaki ba su da farko sifofi na aiki ba su da farko amma faruwar ayyukan shi yake da farko an gane ko da aka fallahu subhanahu wata'ala har izuwa dai karshe to wannan shine karshen gaba ta goma sha shida gaba ta goma sha bakwai imamu tahawi yace lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahu qablahum min sifatihi lam yakun yazdad Allah bai ƙaru ba bi kaunihim da kasantuwar halittarsa shay'an wani abu ma'ana Allah yadda yake tun fil azal haka yake bai gushe ba yin halitta baya ƙara masa komai sabanin dan adam da da ba ka da kuɗi tawayayye ne amma da kai kuɗi sai ka samu ne ƙaruwa da da kake yaro mai rauni ne amma da ka girma fa sai kai ƙarfi to shi Allah ba haka sifofin sa suke ba yadda yake tun fil azal haka yake wani abu baya ƙara Allah abin nufi shi Allah zatinsa ba irin zatin halitta ba ne wanda yake karɓar raguwa da ƙaruwa. A ƙa'ida duk abin da yake ƙaruwa yana ne, yana raguwa. To, ɗan adam yana ƙaruwa, da haka zai yi me? Zai ragu. Shi yasa wani lokaci za ka ga kafi ƙarfin gani, wani lokaci kuma ganinka sai ya me? Sai ya zuke. Lokacin da kake yaro matashi sai ka ga kafi gani, amma idan ka tsufa fa sai ganin ya ragu. lokacin da kake yaro matashi kana da ƙarfin ƙashi sai ka fita ko ina a guje in ka tsufa ba sai ka zama kayi rauni kai kanka ba za ka iya miƙewa ba sai ka dafa sanda ko sai an rike ka to shi Allah ba haka bane shi Allah baya raguwa baya karuwa yadda yake haka yake subhanahu wataala dan haka karka dauka wai da Allah ya halitta ya karu kaga kenan idan ka dauki haka to kenan kafin ya halitta fa raje yake tawayayye ne kasa yake ba haka bane to subhanahu wataala ina fata an fahimci wannan da haka shine imamu tahawi yace lam yazdad Allah bai dadu ba bi kaunihim da kasantuwar bayinsa shay'an wani abu lam yakun qablahum wanda da bai kasance kafin su ba yana da shi min sifatihi na sifofinsa bayi ba su daɗa Allah da komai ba tun kan su zo duniya haka yake zuwansu bai ƙara masa komai ba haka za su tafi su bar shi in sun tafi ba zai ragu ba subhanahu wata'ala ina fata an gane da haka wannan shine ubangijin mu subhanahu wata'ala wanda muke bautata masa ai khalaqal khalqa shek fauzan yace abinda imam tahawi yake nufi ai Allah ya halicci halitta wala naqulu ba za mu ce lam yasir khaliqan Allah bai zama mai halitta ba illa ba'ada an khalaqahum sai da ya halicci bayi a ba za mu faɗa haka ba bal huwa yusamma khaliqan fil azali ko min al azali kai bari dai shi Allah tuntun ana ce masa mahalicci tun fil azal tun bai halicci kowa ba la bidayata lizalika wannan sifar tasa ta mahalicci ba ta da farko amma khalquhu amma ku halittar da yayi wa bayi an gane ko inna ma huwa mutajaddidun wannan abu ne mai sabuntuwa an halicci wani jiya yau ma za a halitta gobe ma za a halitta shekarar da ta wuce an yi shekaru masu zuwa ma zai ci gaba da yi to kaga ita halittar ta tajaddad tana sabuntuwa lokaci bayan lokaci in Allah ya ga dama yana halitta to amma hakan ba yana nuna sai da ya halitta sannan ya zama mahalicci ba tun kan ya halitta sunan sa mahalicci sabanin dan adam in bai kuɗi ba ba a ce masa mai kuɗi in bai ilimi ba ba a ce masa ne malami in bai girma ba ba a ce masa babba in bai warke ba ba a ce da shi lafiyayye to shi Allah ba haka bane ba ma'ana sifofin Allah la ya'tariha naqasun tawaya ba ta bujiro musu amma sifofin dan adam tawaya tana bujiro musu sifofin dukkan abin halitta tawaya tana bujiro musu da ba ka da abu sai ka samu kuma wata ran ka zo ka rasa ina fata an gane lokacin da baka haihu ba ba sunanka baba ba amma da ka haihu ba sai ka zama baba to shi Allah ba haka bane tun bai halitta ba sunansa mahalicci da ya halitta ma sunansa mahalicci halitta bata kara masa komai ba bata rage masa komai ba kai idan ka haihu raguwa kai domin abin da aka haifa din daga jikinka aka ne aka fitar da shi aka cire shi shi Allah ba haka bane ba halittarsa ba ta ƙararsa ba kuma ta ragarsa subhanahu wata'ala wannan shine karshen gaba ta 17 gaba ta 18 Sheikh Fauzan yace qauluhu da Imam Tahawi yace kama kana bi sifatihi azaliyan yarda Allah ya kasance fil azal da sifofinsa tintin talatale kazalika la yazalu alaiha abadiyan to haka ba zai gushe ba da waɗannan sifofi har abada to yanzu mu ɗauki sifar ƙarfi ga ɗan adam ɗan adam yana da ƙarfi amma ƙarfin yana dawama ɗan adam yakan yi lafiya amma lafiyar takan dawama duk wani abu da zaka ce ɗan adam yana da shi baya dawama shine Allah ce hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura an yi wani zamani da dan adam bai san ina yake ba idan ka ce ji ne an yi lokacin da shi kansa babu shi bare jin nasa in ka ce gani ne an yi lokacin da shi kansa babu shi bare ganin nasa in an ce lafiya ce an yi lokacin da shi kansa babu shi bare lafiyar tasa to amma daga baya sai ya zo ya samu inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da shi Allah subhanahu wataala ba a yi lokacin da babu shi ba ba a yi lokacin da babu sifofinsa ba ba a yi lokacin kuma da za a rasa shi ba ba a yi lokacin da za a rasa sifofinsa ba babu wannan a cikin a tattare da shi subhanahu wataala ba kamar mu ƴan adam ba da haka shine ma'anar kama kana bi sifatihi azaliyan irin yadda ya kasance tun fil azal da sifofinsa kazalika haka nan ne la yazalu ba zai gushe ba alaiha akan waɗannan sifofin abadiyan har abada ai kama annahu mawsufun bi sifatihi azaliyyan kamar yadda Allah yake abin sifantawa da sifofinsa tun fil azal kalmar azaliyyan din yace ya'ani la bidayata lizalika bai da farko game da haka kazalika sifatuhu to haka nan sifofin Allah tulazimuhu suna nan tattare da shi subhanahu wataala mai girma da buwaya fil mustaqbali anan gaba fa huwa bi sifatihi abadiyyun la nihayata la da haka shi Allah da sifofinsa yana nan har abada babu ƙarshe a gare shi an gane ko to shi yasa manzo Allah yana faɗa hadisi antal akhiru laysa falaysa ba'daka shay'un Allah kai ne na ƙarshen da bayan ka babu komai ma'ana baka da baya in an ce bayan ka ba komai ana nufin ba bayan kenan ai sai an samu wani abu ne a bayan ka sannan ya zama kana da baya to babu wani abu bayan ka da haka baka da baya sai an samu wani ne kafin ka sannan ake cewa kana da farko domin ga wani ya riga ka daga nan aka gano farkonka to in ya zama ba wani gabanka ya zama baka da farko to shi Allah babu wani gabansa babu wani bayansa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim da ka bi asma'ika wa sifatika ubangijin mu da sunayenka da sifofinka duk yadda baka da farko haka ba su da farko yadda baka da karshe haka ba su da karshe ولا يقال شك فوزن يتي بذا أتي با إن هذه الصفات للي ودنا صفوفي تنقطع عنه في المستقبل ذات ذات ينكي قبر الله أنن قبا كما يد صفوفين تن أدن سكي ينكي واء قبا تن أدن ذاك إيه سامن سدا ينا تفيا دقبا يزو تفيا تقاقريش دا ينا دلافيا دقبا يلافيا تزو تكشي مطا دا ينا دقني دقبا يقني يزو يقاقريش أنقاني كو وشي الله بحق بني سبحانه وتعالى bal hiya mulazimatun lahu subhanahu wa ta'ala kai bari dai sifofin Allah suna nan tattare da shi mai girma da buwaya ba za su taba rabuwa da shi ba wannan shine gaba ta 18 gaba ta 19 Imam al-Tahawi yace laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi Sheikh Fawzan yace qawluhu da Imam al-Tahawi yace laisa ba'da khalqil khalqi ba sai bayan Allah ya halitta halitta bane istafa da ya sami ismal khaliq sunan mahalicci ba wannan magana mun riga mun fade ta kamar maimaici shi yasa zaka ga Imam Sheikh Fauzan da zai maimaita ta ba saboda an riga an fadi mai kamanciyarta a baya kamar taukidi ne nanatawa ne dan abin ya fito fili kuma sakon ya isa sai ce haza tawdihun wa takrarun lima sabaqa wannan kalmar daɗa fito da abu fili ne da maimai na abin da ya riga ya gabata don a riƙe. Da ka gaba ta ashirin, wala bi ihdasu hilbariyata istafa dasmal bari, kuma ba wai farar da halittu ne ya sa Allah ya samu sunan mai farawa ba, domin kalmar albari'u tana nufin maƙagi wanda ya ƙirƙiri abu ba a riga shi ba bare a ce na wani ya gani ya kwaikwaya shine ma'ana albari'u huwallahu alkhaliqu albari'u almusawwiru lahu alasma'ul husna daga kalmar albari'u makagi makirkiri creator da turanci makirkiri to shi Allah subhanahu wataala shi ya kirkiro komai ba wani ne ya fara yi Allah ya kwafi ba a'a shi Allah baya wannan sabanin mu ɗan adam zaka ga kwafi kawai ake yi satar fasaha ake yi wannan ya kwaikwayi wancan wancan ya kwaikwayi wancan to shi Allah a'a wani bai taba yi ba ballantana a ce Allah daga na wani ya kwafo nasa wannan ita ce ma'anar kalmar albari'u to kuma fa ba wai sai da Allah ya kirkira ya zama mai sunan mai kirkira ba daman tuntuni shi albari'u ne kuma daga bayan ya zo ya yi mai ya kirkira abin da ya so ya kirkira na halittarsa subhanahu wataala to shine Sheikh Fauzan yace min asma'illahi ta'ala yana daga sunayen Allah mai girma da buwaya al-bari'u maqagi ya'ani al-khaliqu yana nufin mahalicci bara al-khalqa wanda ya ƙagi halitta ya'ani khalaqahum shi ya halitta halitta fa huwa al-bari'u dan haka shine makagi makirkiri wa hadha ismu wannan suna na Allah mulazimul li zatihi yana tattare da zatin sa laysa lahu bidaya bai da farko yanzu kaga kamfanin Pijo basu zamo masu kira ba sai da suka yi me sai da suka kira Pijo an gane ko haka duk wani kamfani da yake kere-kere bai zama mai kira ba sai da ya mai sai da ya samar to shi Allah ba haka bane kin kan yayi me yi ne yayi ne dan isa yayi ne dan ya buga misali amma shi dan adam baya zama mai yi sai yayi in bai yi ba ba a sanin yayi kuma ba a gamsuwa da zai iya yi na ba ta gani amma shi Allah me yi ne ko bai yi ba subhanahu wata'ala to wannan shine da haka dai mu gane sakon duk wannan kaika wanda ake shine ka gane da sifa da mai sifa abu ɗaya ne a haƙƙin Allah ba a bambanta sifofin Allah da Allah yadda sifofinsa ba su da farko ko yadda zatinsa bai da farko haka sifofinsa ba su da mai farko to kuma sifofi iri biyu ne akwai as-sifatu zatiyya akwai as-sifatu fi'liyya sifofi na zati wannan azaliyai ne abadiyai ne sifofi na fi'ili su wani bangaren su azali ne abadi wani bangaren su kuma mutajaddid sifofi na aiki daman Allah yana da su amma shi kuma aikin yinsa yana faruwa lokaci bayan lokaci Allah mai magana ne amma maganar yakan yi ta ne lokaci bayan lokaci akwai bambanci tsakanin mai magana da magana magana aiki ce mai magana sifa ce to ita sifar ta ne magana tana nan tare da Allah tintin talatale kuma za ta ci gaba da kasantuwa tare da shi har abada amma Allah yayi magana to sai in ya ga dama amma dai ko yayi magana ko kar yayi magana Allah ne magana ne walillahi almasalul ala bari mu buga mana misali a kusa yadda zamu gane yanzu kai ne kawai sai ka shigo masallacin nan sai ka ga wani mutum a zaune baka san shi ba baka taba ganin sa ba yayi maka shiru gum ba ku yi magana ba sai ka gama kai ficewarka kana fita sai kuka gamu da wani sai ce kaga wani mutum a cikin nan masallaci kace na gan shi yana magana me zaka ce duk abin da ka faɗa ƙarya kai in ka ce yana magana kai ƙarya dan me ba ko ba haka ba baya magana kai ƙarya dan me ba to shi Allah ba haka bane ko yayi maka magana ko kare maka magana me magana ne amma shi dan adam baya zama mai magana sai in yayi me sai yayi magana. Kun bayyanci wannan? To wannan kenan bambancin sifofin Allah da sifofin ɗan adam. Shi ɗan adam sifa ba ta tabbatuwa gare shi sai ta yi ne, sai ta bayyana. Amma shi Allah ba yadda za a yi ka gan shi, bare ka ga sifar. Amma in ya ce maka akwai to akwai, tun kan ya gaya maka kuma akwai. Ina fatan fahimta. kazalika huwa rabbun dan haka hakanan Allah yake ubangiji kabla an tujadal marbubat tun ba a samu ababan halitta ba in aka ce rabbu malam zai mana sharhi anan gaba war rabbu ma'anahu kalmar rabbu abinda ake nufi da ita al maliku mamallaki wal mutasarrifu mai gudanarwa wal muslihu mai kyautatawa ko mai gyarawa was sayyidu kuma shugaba wasu malaman sukan dunkule a takaice sai su ce alkhaliqu almaliku almutasarrifu waɗannan kalmomin guda uku su suka dunkule suka bada rabbu in aka ce rabbu wanda bahaushe yake cewa ubangiji a Hausa cewa ubangiji ba ta nuna jingina wa Allah da ita kalmar uba da da bahaushe yake fassara sunan rabbu da ita ce ubangiji ba yana nufin na haihuwa ba akwai waɗanda ba su san sirrin Hausa ba sai su ce Bahaushe yana jingina wa Allah ɗa ai ya ce ubangiji ai kalmar uba tana nufin wanda ya haihu a'a ko a Hausa din akwai mutum mai suna uba kuma bai haihu ba ko ba haka ba zaka ji ana cewa wani uba uba ba suna bane amma duk mai suna uba ya haihu ashe kenan uba ba ta nuna dole an haihu to sannan ka kalli jingina wadda Bahaushe ai ba caye ba uban ɗa ko uban talle ko uban mudi ko uban lantana a'a caye uban giji kalmar giji me take nufi daki shine giji ko gida shine bahaushe yake cewa zaman giji sai mata ma'ana zaman gida sai mata to da Allah yace wa kansa rabbul baiti falyabudu rabb hadzal baiti su bauta wa ubangijin wannan daki wani daki ake nufi Ka'aba to shine Bahaushe ya samari sai ce ubangiji ma'ana ne wannan ɗakin to ita kalmar rabbu wacce ita ce ubangiji da Hausa a larabci ma'anarta abu uku ne alma alkhaliqu wanda ya halitta almaliku wanda ya mallaki halitta almutasarrif wanda yake gudanar da halitta wannan shine rabbu shine fir'auna ya tambaye annabi Musa قال فرعون وما رب العالمين kuma annabi Musa yazo ya ce da annabi da Fir'auna ka saki banu Isra'ila su je su bauda wa ubangijin talakai sai ce to wane ne ubangijin talakan wa ma rabbul alamin qala rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin sai ce ubangijin ku ubangijin iyayenku na farko a wata ayar rabbukum rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinun muqinin rabbus samawati mahalicin sama wal ardi da kasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin inda gaske kuke neman sani to da dai mahalicci mamallaki mai gudanar da halitta wannan shine ma'anar rabbu to shi Allah mai wannan ne tun bai samar da halitta ba tun Allah bai yi halitta ba yake mallakar halitta tun Allah bai yi halitta ba shi ke gudanar da halitta tun Allah bai yi halitta ba kuma ya zama shi ne wanda yake gudanarwa shi ne wanda yake mai halittar halitta da haka waɗannan sifofinsa ne tintin talatali da ya halittar kuma sifofin suka bayyana a zahiri bayi suka san su da Allah ya halitta sunansa na mahalicci ya daɗa bayyana gare mu daman mun san mai halitta ne to kuma ga halitta da yake gudanar da halitta sunansa na mai gudanar da halitta ya daɗa bayyana a gare mu daman mun san mai gudanar da halitta ne to kuma gashi yana gudanar da ita ina fata an gane to da haka wannan shine ma'anar rabu kar ka ɗauka sai da Allah ya halitta sannan ya zama mahalicci tun bai halitta ba yake mahalicci tun bai samar da ababen halitta ba ya zama mai samar da ababen halitta tun bai samar da marbubatu ba yake amsa sunan ar-rabbu subhanahu wata'ala da aka wa hadhihi sifatu waɗannan sifofi lazimatun li zatihi suna nan tare da zatin Allah yusafu bir rububiyya Allah ana sifanta shi da rububiyya rububiyya ayyukan Allah kenan af'alur rabbi bila bidaya ba tare da farko ba wala nihaya ba tare da karshe ba qabla wujudil marbubati tun kafin samun ababan halitta Allah yake rabbu wa ba'da fana'il marbubati kuma haka za su zo su tafi su bashi kuma yana nan a rabbu tun kan yi halitta mahalicci ne kuma har halittar da yayi yana nan a mahalicci har halittar su zo su kare kuma yana nan a mahalicci kaga sabanin dan adam lokacin da bai da kuɗi ba mai kuɗi bane da ya kuɗi sai ya zama mai kuɗi in ya talauce ya zama ba mai kuɗi ba kaga su sifofin dan adam su zo ne su tafi su zo su tafi amma shi Allah sifofin sa ba haka suke ba ina fata an fahimci wannan gaba ta 21 Sheikh Fauzan yace qauluhu da Imam Ad-Dahawi yace lahu ma'anar rububiyyati wala marbuba wa ma'anar khaliqi wala makhluqa Allah ma'anan nan ta mai halitta mamallaki mai ikon gudanar da halitta lahu tana nan tattare da shi cincin talatale wala marbuba cin ababan halittar ba sana wa ma'anar khaliqi ai walahu ma'anal khaliqi kuma ma'anar sunan nan na mahalici lahu tana nan ga Allah wala makhluqa tun bai yi halitta ba tun halittun ba sa nan kaga wannan kalma wannan magana ma kamar me nanatawa ne na abin da ya riga ya gabata illa kawai bambancin lafazi da haka shi fauzan yace kazalika huwa rabbun da haka shi Allah shine rabbu qabla an tujadal marbubat tun ba a samu ababan halittar ba والرب معناه رب كما ابن da ake nufi da shi al-malik mamallaki wal mutasarrif mai gudanarwa wal muslih mai gyarawa was sayyid shugaba wa hadhihi sifatu dukan waɗannan sifofi lazimatul li zatihi suna nan tattare da zatin ubangiji subhanahu wataala yusafu bir rububiyyati ana sifanta Allah da cewa shi rabbu ne bila bidaya babu farko ga wannan sifa wala nihaya kuma babu karshe gare ta qabla wujudil marbubati tun ba a samu ababan halitta ba wa ba'da fana'il marbubati haka nan bayan halittu sun tafi Allah dai yana nan a rabbu subhanahu wataala gaba ta 22 qauluhu imamu tahawi yace Sheikh Fauzan yace da Imam Dahawi yace wa kama annahu muhil mauta kamar yadda Allah yake mai rayar da matattu ba'da ma ahaya bayan da ya rayar aka gani istahaqqa hadha al-isma daman ya cancanci wannan suna qabla ihya'ihim tun bai rayar ba yanzu ga jan da ake tsakanin musulmi da kafirai kenan kafiran da suka yi inkarun tashin alkiyama su a wajensu ba su yadda Allah zai iya rayarwa ba, har sai in alkiyamar ta yi ya rayar sun gani sannan za su yadda. Rama mu kuwa mun yadda Allah zai rayar duk da bai rayar baɗin yanzu. An gane ko? Domin me na farko ya gaya mana ta fuskar imani mun yadda, na biyu ya fara halitta duk wanda ya farar to ya maimaito abu ne mai sauki a gare shi. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi ya fara halitta kuma zai dawo da ita kuma dawowar yafi sauki ba wai dan farkon yayi masa wahala ba amma yayi mana magana ne da yaran mu na ɗan adam yadda zamu gane shi ɗan adam akwai mai sauki akwai mafi sauki a wajen sa amma shi Allah wajen sa duk ɗaya ne maganar Allah a lissafin Allah babu wani abu mai wahala duk girman halitta duk kankantar ta yana yin ta ne da kun fa yakunu sawa gaba ɗaya da kumfa ya kuni ya yi ta kiya shi ma da kumfa ya kuni ya yi shi da aka shi kalmar kumfa ya kuni da ita yake komai sabanin kai wani abin in za ka yi shi sai ka yi ɗamara saboda yana da wahala wani kuma kana kwance sai ka yi shi to shi Allah ba haka bane ba inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun shi duk abin da yake so kawai yana yin sa ne da kun fayakun to kaga babu wahala shi a wajen Allah domin me wahala shine wani abin yafi wani to shi Allah ba abin da yafi wani ta fuskar gudanarwa a wajensa yadda ya kiyashi da kumfa ya kunu haka ya mala'ika jibril da kumfa ya kunu haka ya kowa da kumfa ya kunu haka ya al'arshi da kumfa ya kunu haka ya saman bakwai kasan bakwai duk da kumfa ya kunu bisa ga ka'idar inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kawai abin da muke cewa da abin ji Allah in muna son mu yi shi kawai sai mu ce da shi kasance malamai suka ce kafin kaula sanda rufa'a ya ɗauri lunguda abin ya kasance to da haka inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun babu wani abu mai wahala a wajen Allah da haka tun kafin Allah ya rayar da halitta mai rayarwa ne ba wai sai ya rayar sannan ya zama mai rayarwa ba an gane ko kamar kai ne a wajenka idan mutum bai baka ba bai zama mai kyauta ba sai da ya baka ya zama mai mai kyauta to shi ba Allah ba haka bane ba tun kan ya baka abu mai kyauta ne ta wacce fuska ta fuskoki guda biyu na farko ya gaya maka in kana da imani za ka yadda na biyu ya yi ka ɗin ayyin kan ma kyauta ce da ba ya yi ya yi ka ta muna yara idan wani babba ya zalunce kai ce Allah ya isa sai ce da bai isa ba ya yi ɗan duma da kabewa wanda wani zagi ne na yara to da haka Allah subhanahu wata'ala isasshe ne ta kowace fuskar isa ba sai da ya wani abu aka gani sannan ba a'a da mun isasshe ne subhanahu wata'ala mun yarda da haka da imani sannan kuma ayoyinsa sun tabbatar mana da haka subhanahu wata'ala kaga sabanin banu isra'ilawa da annabi isa ya gaya musu ikon Allah kaza kaza kaza sai suka ce ba mu yarda ba in kana so mu yarda Allah ka yana da iko hal yastati'u rabbuka ay yunzila alaina ma'idatan minas sama cikin ikon na ubangijin naka zai iya kawo mana gidauniya yanzu da abinci kice katon food plus da abinci mu gani kuma an sauko da shi daga sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin annabi isa ce ku ji tsoron Allah wannan cin karo ne da imani ka ji cewa sai Allah ya maka abu ka gani sannan zaka yadda an ya ci karo da imani ai imani shine tun bai yi baka yadda zai yi kuma zai yi ya isa yi ka gabatar da imani akan hankalinka taqdimul naqli alal aqli to sai suka faɗa ƙalu nuridu an na'kula minha sai suka kwana rikeke a madadin su ce jayayya suke sai a'a ai ba wani abu bane Isa yau me muka ce nuridu an na'kula minha mun zo muke kawai mu dan lasa wa tadma inna qulubuna kuma mu dada sakan kan cewa mana da mun mun yadda wa alama an kada sadaktana kuma mu san kai ma din ne gaskiya ne a kenan da ban sani ba duk so suka yi su gujewa haka amma sai da ta bayyana rashin imanin ne raunin imanin ne ya ji haka ma'ana a ce maka Allah na yi ya tabbata a nassi Allah ya ce yana yi ka ja to alama ce ta imanin ka bai kai ba da wannan ne sayyidina Abubakar ya ɗari dukkanin sahabbai shi da annabi ya ce eh shikenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace wata dabba ta yi magana sai sahabbai suka ga abin bambara fai wai an ce da namiji hajara abubakar baya nan annabi yake bada labarin fa amma sai manzo Allah ya ce da ni da abubakar mun yadda a je gaba saboda karfin imanin abubakar ya kai manzo Allah yana ci masa yana arabba shin sai ci masa albasa saboda ya san in yana nan din ba ba zai musa ba wannan bai ishi abubakar alfahari ba alherin Allah ya gaida abubakar alherin Allah ya gaida dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Daka dai Ubangiji subhanahu wata'ala mai kashewa ne mai rayawa ne ba sai da ya kashe ya zama mai kashewa ba ba sai da ya raya ya zama mai rayawa ba a'a mai kashewa ne mai rayawa ne haka ya faɗa kuma hakan ne sannan kuma idan ya kashe ya raya din to abin da ya faɗa din ya tabbata a fili mun gan shi ba wai dan babu shi ba da haka yace kazalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insha'ihim hakanan Allah ya cancanci sunan alkhali mahalici kabla insha'ihim tun bai kirkira halitta ba Sheikh Fauzan yace kama annahu subhanahu kamar yadda yake mai girma da buwaya Yusufu bi kaunihi muhil muhil mauta ana sifanta Allah da kasantuwarsa mai raye matattu fil azal tun fil azal wa bi annahu yuhyi wa yumitu kuma ana sifanta shi da cewa shi yana kashewa yana rayawa wala yakunu hadha alwasfu ma'duman wannan sifar ba ta taba kasancewa rafashiya a wani lokaci daga cikin lokuta hatta ya kuna ahyal mauta bare a ce har sai da ya rayar da matattu sannan sifar ta zo gare shi a'a wa inna ma hadha lahu min alqadim wal azal a'a wannan sifar daman tun talatala ta sace tun fil azal wa amma ihya'ul mauta amma kwaraya matattu ba me raya matattu ba a'a raya matattu kaga me raya matattu sifa ce amma raye matattun fa aiki ne to shi aikin shine yake sabuntuwa fa hadha mutajaddidun shi wannan yakan sabuntu ahaya wa yuhyi ahaya ya raya a baya wa yuhyi kuma nan gaba ma zai raya subhanahu wataala mai girma da buwaya idza sha'a idan ya ga dama an gane ko bari mu cika da gaba ta 23 gaba ta 23 Sheikh Fauzan yace qauluhu da Imam Tahawi yace zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir duk wannan maganar da aka faɗa sakon a dunkule shine ka sani shi fa Allah mai iko ne akan komai to da ka ce mai iko ne akan komai duk wannan karatun da aka faɗa ka share shi ka tafi akan sa ka dunkule shi ina fata an gane domin in ka yadda Allah mai iko ne akan komai rayarwar tana cikin komai kashewar tana cikin komai ina fata an gane halittar tana cikin komai da haka shi kuma mai iko ne akan komai da haka shakko zai yace haza wannan jumla wasfun azaliyun sifa ce tun tun fil azal la yuqalu bi annahu mastafada al qudrata ba za a ce ba Allah bai zama mai kudura ba illa ba'da an khalaqa sai da ya halitta wa aujada ya samar al makhluqati da ababan halitta bal bari dai al qudratu sifatun azaliyya ita kudura iko sifa ce azaliyya simple azal wa inna ma kaunuhu aujada al makhluqati amma kasantuwar Allah ya samar da ababan halitta fa haza afarun wannan wanda alama ce natijin wacce ta samo tushe min kaunihi ala kulli shay'in kadir daga kasantuwarsa mai iko akan komai da Allah yayi halitta dan ya nuna sample ne na abin da ya faɗa na cewa shi mai halitta ne na abin da aka sani na cewa shi mai iko ne to sai gwada maka ikon an gane ko amma ba wai sai da yayi abin sannan sifar ta zo ba a daman akwai ta والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير shi Allah shine ya sifanta kansa da kansa da cewa shine iko ne a bisa dukkan komai min al-mawjudat na daga samar da ababan da aka samar wa min al-ma'dumat da kuma rasar da ababan da aka rasar lam yuqayyid qudratahu bi shay'in muayyan ubangiji bai iyakance ikonsa da wani abu keɓantacce ba da yace shi mai iko ne akan komai koman nan ya shiga ko menene koman Allah yana da iko akan sa la yu'jizuhu shay'un ba abin da ke gagarar Allah wala yajuzu at-taqyid bi annahu qadirun ala kaza baya halatta kace Allah mai iko ne sai kace akan abu kaza a'a kawai akan komai an gane ko karkace Allah mai iko ne akan kaza ka kayyade masa domin shi ta yi ala kulli shay'in akan komai bai iyaka ba koman nan kuma yana cikin karkashin ikonsa wala yuqalu ba za a ce ba innahu ala ma yasha'u qadir shi Allah ne iko ne akan abin da ya ga dama da yawa zaka ga mutane suna fadar wannan kalma Allah ne iko ne sai su ce akan abin da ya ga dama a'a ba a cewa Allah mai iko ne akan abin da ya ga dama abin da ake cewa Allah mai iko ne akan komai da wanda ya ga damar da wanda bai ga damar ba yana da iko a kansa wannan shine daidai abin da yasa wasu suke cewa me iko ne akan abin da ya ga dama wata aya ce a Qur'ani ba fahimce ta daidai ba yanzu za a gyara fahimtar tata Sheikh Fauzan yace inna ma haza abin da yasa wasu suke fadar wannan wannan iyakancewar da kaidin khasun bi jam'illahi subhanahu wa ta'ala li ahli samawati wal ardi Allah yana magana ne akan halittar sama da ƙasa da kuma tattaro halittar sama da ƙasa to anan ne sai ya sa ya sha'u ya sha'u mukula za a kawo ayar yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi yana daga cikin alamomin da suke nuna isar Allah halittar sama da halittar ƙasa da yayi wa ma basta fihima min dabba da duk abin da ya baza a cikin su na sauran halitta sai ya ce wa huwa ala jam'ihim shi kuma bisa ga tattaro wannan halittar da ya watsa a sama da wacce ya watsa a ƙasa idza ya sha'u in ya so qadirun mai iko ne ma'ana ba yana nufin ikon sa akan iya abin da yake so bane a'a tara halittar sama da ƙasa shine in ya so tara halittar sama da ƙasa in ya so to yana da iko akan wannan a lokacin da ya so ba wai ikon a iya kaɗai abin da ya so ba, ikonsa kan akan komai ne, amma tara halittar sama da ƙasa wannan ma ikonsa ne, to amma shi kuma wannan sai in ya so. Da farko mu fahimci girman sama da girman ƙasa, da yadda Allah ya baza halittunsa a cikin sama da ƙasa, inda ba ka tsammanin za ka je ka ga halittar Allah za ka je ka ganta, kuma ya san da kayansa shi ya kai a basa. sabanin mu ɗan adam yanzu kai a ɗakinka idan ka baza kayanka in ka zo tattarawa wani abin ba za ka gan shi ba saboda kayi ne ka baza shi ya wuce ikonka ya wuce ganinka to shi Allah duk yadda ya baza kayansa yana sane da abinsa in ya so ya tattara kayansa zai tattare ba abin da zai rage to amma wannan tattarawar sai ya ga dama sai ya ga dama to cewa sai ya ga daman nan ishara ne zuwa ga tashin alkiyama yaushe ne za a tattara halittar sama da ƙasa lokacin tashin alkiyama kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un sai ce ila miqati yawmin ma'lum Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum sai ce ila yawmil qiyamati la rayba fi to ita tashin alkiyama mashiyar Allah ce sai ya ga dama idan ya ga dama gobe sai ya tashi kayansa idan ya ga dama sai nan da shekaru aru aru duk lokacin da ya ga dama zai yi kayansa to ita mashi'ar wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun mashi'ar tana kaidi ne da jam'u ba tana kaidi bane da me al-qudratu daka mu kula da kyau akwai kalmomin da a shari'a suna da mahalli amma idan baka zurfafa karatu ba in ba a wayan maka da kai ba sai ka rinka misplacing din su sai ka dauki wata ka kai wata yanzu kamar kalmar subhanahu wata'ala kalmar subhanahu wataala kalma ce a addinin musulunci akwai ta amma kun san akwai waɗanda ba sa bambance wa ake cewa subhanahu wataala wa ake cewa sallallahu alaihi wasallama ake an samu wani dan siyasa ya ce annabi subhanahu wata'ala kaga kalmar subhanahu wata'ala akwai ta a musulunci amma ba ko ina ake faɗarta ba a ina ake faɗarta a jikin sunan Allah in an ce Allahu sai a ce subhanahu wata'ala to haka sallallahu alaihi wa sallama ai akwai ta a musulunci kuma akwai inda ake faɗarta yanzu ba za ka zo ka ce Abubakar sallallahu alaihi wa sallama ba wannan kuskure ne Abubakar ba sallallahu alaihi wa sallama bane annabi shine ne to haka zaka ga ɗan shi'a suna baragada anan annabi alaihi salam fatima alaiha salam aliyu alaihi salam hasan husaini alaihi salam to me bambancin su da annabi in haka ne wannan baragada ce ko shakka babu wannan baragada ce annabawa su ne alaihi salam haka Allah ya faɗa wa Qur'ani wa qul alhamdulillahi allazi وقل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى عباده الذين اصطفى سوني النباوة ina fata an gane to haka nan zaka ji Allah ce salamun ala Musa wa Harun salamun ala Nuhin fil alamin salamun ala Ilyasin salamun ala Ibrahim salamun ala da haka annaba su ake cewa salamun alaihi amma duk wanda ba annabi ba to shi kuma radiyallahu anhu yake shiga لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه وكاجا ilimi shi yake bambance maka komai daki daki Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama ko alaihi salamu wanda dubba annabi ba ko ɗan annabi ne radiyallahu anhu ne to haka nan duk wani mai imani duk ya biyo cikin mai radiyallahu anhu sai dai bambancin in aka ce wa sahabi radiyallahu anhu to shi tabbatarwa ce maimaitawa ce amma duk wanda ba sahabi ba in ka ce da shi radiyallahu anhu to roƙa masa kake kamar ta kake Allah ka yarda da wani amma yanzu in ka ce abubakar radiyallahu anhu ma'ana kana cewa ne Allah ya yarda da abubakar Umar radiyallahu anhu Allah ya yarda da Umar, Usman radiyallahu anhu Allah ya yarda da Usman, Ali radiyallahu anhu Allah ya yarda da Ali. Wannan kuma haka ne. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ما دسنا ciki to amma wanda ba shi ba wannan rari Allah anhu ne in ya dace Allah ya karba in bai dace ba rariya rari Allah anhu shi yasa ma da yawa daga cikin malaman musulunci suna ganin ko da wasu manyan malamai bai kamata ba a ce da su radiyallahu anhum duk kyautata musu zaton da ake dan a bambance tsakanin su da sahabbai su sai dai ai musu addu'a irin wacce musulunci ya nuna ana yi afakallahu hafizakallahu rahimakallahu ayyadakallahu a'anakallahu duk da ire-iren waɗannan wai duk dai dan ai komai daki-daki a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa tsakanin zare da abawa wannan shine Allah ya samu gari da ka dai Sheikh Fauzan yake cewa ba daidai bane abin da wasu suke cewa innahu ala ma yasha'u qadir a'a innahu ala kulli shay'in shine qadir amma wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u wannan shine qadir anan kam wannan aya tana cikin suratu shura aya ta 29 wa hadhihi qadiyatun muayyana daka inda Allah yayi kaidin mashi'arsa kudirarsa da mashi'arsa to a waje ne kayyadadde ba a ko ina ba a irin nan wajen wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh